أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ورن aka ce jiya duk inda kuka same su ku kashe su to amma banda waɗannan wato jiya an ce da aka ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira to banda waɗanda za a faɗa yanzu su kam kar ku kashe su kar ku kama su su wane ne إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق banda kafiran da za su je su sauka cikin mutanen da kuke da alkawarin zaman lafiya da su wato kaman banu muddalijin kenan ko aslamiyawa mutanen hilalu wanda ya alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai yaƙe shi ba ba zai taimaki wanda zai yaƙe shi ba shi kuma ya alkawari su zauna kada ya yaƙe shi kada ya taimaki wanda zai yaƙe shi to akwai waɗannan akwai bani muddalijin irin waɗannan wanda suke da alkawari tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ubangiji yake cewa banda waɗanda suka je wajen su suka zauna duk waɗanda suka je wajen su suka zauna suka samu amana wajen su to su ma sun shiga cikin amana kar ku taba su illal ladzina yasiluna la qaumin bainakum wa bainahum mithaqun banda waɗanda suka je suka zauna wurin mutanen da kuke alkawarin rashin yaƙi da su zaman lafiya da su bai na kuwa da ummi sabon aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum banda kuma waɗannan har yanzu akwai wasu mutane wanda za su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mu dai mun yi alkawari ba za mu yaƙe ka ba ba za mu taimaki waɗanda za su yaƙe ka ba amma muna neman alhurma in za ka yi yaƙi da mutanen makka kar ka sa mu don muna da tsohon alkawari tsakaninmu da su babu yaƙi tsakaninmu da su saboda haka mu ba za mu yaƙe ku ba ko ba za ku neme mu haɗa kai da ku mu yaƙe su ba au ja'ukum hasirat sudurhum waɗanda suke zuciyarsu tana kunci ba ta son wato zuciyoyinsu ba sa son su yaƙe ku ba sa son su yaƙi mutanensu au ja'ukum hasar suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum ba su yaƙan ku ba za su yadda kuma su shiga cikin waɗanda za ku yaƙi abokansu wajen uwansu abokan hulɗansu hasar suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum walau sha Allahu la sallatahum alaykum falaqatalukum wannan ma kuma wata babbar ni'ima ce inda Allah ya kasa muku kafirai kashi-kashi waɗansu sun ce su dai ba za su yaƙe ku ba ba za su taimaki waɗanda za su yaƙe ku ba kaga waɗannan Allah ya kame muku su kenan kamar yadda aka faɗa a baya wallahu walla shaddu ba'san wa shaddu tankila da cewa Allah ya kame asalla ay kuffa ba'sal ladina kafaru Allah ya kame su ya kame zuciyoyinsu cewa ba za su yaƙe ku ba sun yi alƙawari ba za su taimaki wanda za su yaƙe ku ba walau sha Allah da Allah ya ga dama da sallatahum alaikum da sai ya cuna su akan ku su din ma ya saki zuciyarsu akan ku su zo suna neman yaƙan ku kamar yadda waɗancan suke yaƙan ku amma Allah ya jefa tsoro a zuciyoyinsu suka kame hannayensu suka yi alƙawarin ba za su yaƙe ku ba ba za su taimaki wanda zai yaƙe ku ba walau sha Allah rasulullah alaikum falaqatalukum da Allah ko ya cuna su akan ku ya ba su iko akan ku falaqatalukum su din ma da sun yaƙe ku kaman sauran kafirai muharibai wanda suke yaƙan ku walau sha Allah rasulullah falaqatalukum fa in itazalukum to waɗannan da in sun zauna kan alƙawarin su fa in itazalukum wa lam yuqatilukum sun cika alƙawarin su sun nesanci yaƙar ku ba su yaƙe ku ba فإن يذلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام sannan suka miƙa wuya gare ku na alkawari bi hablin minan nasi din suka sallama cewa suna kan wannan alkawari ba su tayar ba ba kamar yadda banu nadir suka yi ba ba yadda kan banu banu qareza suka yi ba in suka tabbata kan wannan sai ni tazalukum fa lam yuqatilukum wa alqaw ilaykum assalama fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila to waɗannan Allah bai ba ku ikon ku far musu ku yaƙe su ba in sun zauna akan alkawarinsu ba su warware ba satajiduna ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ولا تتخذوا منهم فأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون da sannu za ku samu akari na waɗansu mutane kafirai su ne banu asad da banu gatfan in sun je madina su faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai aikin musulunci da su su ta jauran su ta fataucin su in sun je makka su ce su kafirai ne a wajen su ake samun labarin muhammadu kaza kaza kaza su yi kafirci a can su banu asad da banu ghatfan suna tsakanin makka da madina kafirai ne in sun zo madina su ce su musulmi ne in sun je makka su ce su su kafirai ne suna cin kasuwa tsakanin bangaren nan guda biyu shine Allah yake cewa satajiduna akharina da sannu za ku samu su mutane akharina yuriduna an yamanukum wa yamanu qaumahum suna so su zauna lafiya da ku su ce musu su ce muku su musulmi ne wa yamanu qauman suna so su zauna lafiya da kafirai ɗan uwansu su ce musu su kafirai ne kullama rubbu ila alfitnati urkisu fiha duk lokacin da kafirai ɗan uwansu suka nemi hada ƙarfi da su a koma cikin kafirci bayyananne sai su fada da sauri cikin kafircin su koma cikin sa ko musuluncin ƙaryan ma ba za su yi ba in sun samu ƙarfin kafirai an gayyace su turki sofiya to waɗannan mutane fa in lam yatazilukum in dai ba su nisance ku da wannan irin yaudara ba wa yulqu ilaykum salama in dai ba su miƙa muku amana ta gaskiya irin na farkon nan ba na su hilalu na amiri din nan ba in ba su irin wannan ba wa yulqu ilaykum salama wa yakfaidan fa khuzuhum waɗannan kam daga yanzu na ba ku izini in ji Allah fakuzun ku kama su waktulun ku kashe su har su sakiftum duk inda kuka same su waɗannan banu asad da banu ghatfan din waɗannan munafikan yan ƙauye wanda suke tsakanin makka da madina dinnan ku kama su ku kashe su in ji ni in ji Allah yuridun an yamanukum wa yamanu qaumahum كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوا ما استكفتموهم وأولئكم ودنن جعل ودنن ناكو سو ودنن ناكو جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا سو كمن باكو هجر ككاما سو ككشي سو إن بسبر ونن صناعة تاسبا
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما wannan aya tana da cikin ayoyi na cikin alkur'ani wanda suka yi magana akan hukunce-hukuncen rayuka da raunuka da jini da hukunce-hukuncen diya da sauransu wuri uku da wannan aya da ayar bakara da ayar ma'ida wa katamna laifiya annan nafsa bin nafsi to babu kamar wannan aya a cikin hada hukunce-hukunce wannan aya ta sauka ne akan ayyash ibn abi rabi'a dan uwan abu jahali wanda uwarsu daya shi ayyashu ibn abi rabi'a ya musulunta to ka san gidan nasu yadda ke da muni gidan da su abu jahali suke suna neman za su halaka shi sai ya kaure kowa madina tun annabi yana makka ya kaure kowa madina to sai abu jahali ya dauki wani abokinsa wanda ake kiransa haris ibn yazid suka tafi neman dan uwansu suka same shi kusa da madina da ya hango su sai ya hau wani dutse mai tsawo sai abu jahali yana ce masa kai ai ka san muhammadun naka yana umarni da sada zumunta da girmama iyaye da tausayinsu to uwar mu tana can ta ki cin abinci ta yi yaji ta ki shan ruwa ta yi yaji ta ce ba za ta shiga ɗaki ma sai ka sai mun dawo da kai ka kafirce wa muhammadu tukuna ka sauko ya yi ta maganganu ya tana sai ya sauko da ya sauko shi ayyashin abi rabi'a da ya sauko sai suka yaudare shi suka ce ba za mu hana maka addininka ba duk abin da kake so ba za mu hana maka za mu saka a gaba ne mu kai ka wajen uwarka kaga halin da take ciki ita ta aike mu nemo ka da ya sauka suka dauki hanya suna tafiya sai suka kama sai suka daure shi baya baya su biyu sai suka yi masa bulala da suka yi masa bulala sai ya ce kai haris wannan abu jari wa na ne in yadda ke ma ba zan ji zafi ba ma kai ba abin da ya haɗa kai kai ku don me ka da ke ne na yi alkawari tsakanin da Allah duk inda na ganka ba kowa sai na kashe ka na'am suka dawo maka da suka dawo maka yana daure gaban uwarsa wata ce kada ku kunce shi sai ya ce ya kafirce Muhammadu sai ya faɗa da baki banda zuciya illa ma nukuri ya kalbin hulma innun bil iman to shikenan da aka kunce shi sai ya sake samun dama ya lokacin kaura sai ya koma daga cikin muhajirai zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe bai sani ba haris shi ayyash ibn abi rabi'a bai san haris ibn yazid ya musulunta ba kawai sai ya ganshi a wani wuri sai ya kashe shi Allahu akbar shi bai san ya musulunta ba ya ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya riga ya musulunci ya rasulullah ka ji ko abin da yake tsakanin mu to shine aka saukar da wannan aya hukuncin wanda ya kashe musulmi mumini cikin kuskure dalilin saukan wannan ayar kenan yana cewa wa ma kana li mu'minin an yaktula mu'minan illa khata'a da wannan hukunci na Ayyash ibn Abi Rabi'a tsakanin sa da Haris ibn Yazid da kuma na Abu Darda'i wanda su ma sun je hari ne ya ratse daji sai ya ga kafiri sai ya kashe shi ashe bai sani musulmi ne ɗaya kenan bi kenan na uku na Usama ibn Zaidin wanda hukuncinsa zai zo nan gaba shi ma ya ja karatu mai yawa ya je suna yaƙi da waɗansu sai su waɗancan mutane sai suka gudu da yake kafirai ne shi da yake musulmi ne bai gudu ba da dabbobinsa yana ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah bai gudu ba sauran yan wasu duk sun gudu la ilaha illallah muhammadur rasulullah da suka ce assalamu alaikum shekari ya kake yi wato kaga takobi dai ka sai da zaka ka gudu ka bar irin dabbobinka sai suka kashe shi to shi ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa usama ya gamu da wani mutum amma musulmi ne yana faɗin la ilaha illallah sai ya kashe shi a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah kamar yadda zai zo gaba mu bayanin sa to da na Abu Dardai da na wannan da na wannan shine ake cewa ai ba yadda za a yi ma mumini ya kashe mumini sai dai in ya zama ta hanyar kuskure ba wa ma kana lil mu'minin an yaktula mu'minan illa khata'a ba yadda za a yi mumini ya kashe dan uwansa mumini sai dai ta hanyar kuskure to in ya faru ta hanyar kuskure ga yadda za a yi wa ma kana lil mu'minin an yaktula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina to in ya faru ga kuskure din kuskure ma'anan kuskure abinda kai ba cikin ganganci ba ko ko kana nufin wani ka samu wani malamai sun karkasa abin kashi-kashi misalin ya musulunta baka sani ba in ka kashe shi kana ce kafiri ne ka kashe musulmi cikin kuskure misali yana cikin kafirai baka san musulmi ne ba ka kashe shi ka kashe musulmi cikin kuskure misalin kana so ka jefi wani kafiri ka kashe sai abin jifan ya fada akan musulmi misalin kana so ka kashe barewa ko wata dabban naman daji za ka harbi da bindiga sai ka harbi mutum musulmi misalin irin abubuwa da ko kuma kana so ka ladabtar da mutum mari ɗaya da kamare shi sai ya faɗi ya mutu ko kuma likita ya operation sai mutum ya mutu ko kuma mai kaciya ya yi kaciya sai mutum ya mutu duk waɗannan ana ɗaukan su kashe musulmi cikin kuskure suna da hanyoyinsu daban-daban to idan mutum da makami ne za a duba shin da gangan kafa shi koko da wani wani nufi a wallahi ina so in kashe barewa ne ga tanan sai na kashe shi to wannan ba wata magana dama kuskure ne to amma in kana nufin ne kai masa duka amma na ladabi to nan sai a gani da me ka buge shi da sanda mai nauyi koko da wani abu mai makami ko da dutse mai nauyi to in dai babu irin waɗannan tusa ɗauka cikin kuskure ɗin to in ya faru har yanzu abin da ake dubawa shin wanda ya kisan kai din nan yaya yake mai hankali ne ko kuma haukaci ne in mai hankali ne cikin wani hali yake lokacin da ya kisan kai din nan duk dai ana dubawa to in aka samu mai hankali ne ya kashe ya yi kisan kai da nufi kuma ya kashe da nufi to wannan ba a ce kuskure amma in an samu waɗannan hanyoyi wanda muka ambata waɗansu daga ciki sai a ɗauki kuskure din to Allah da yace ba zai yiwu ba ma ai mumini ya kashe mumini sai dai a cikin kuskure ba wa man qatala mu'minan khata'an duk ko wanda ta auku gare shi Allah ya kiyaye ya kashe mumini cikin kuskure cikin laifuka duka banda tsafi babu abin da yafi kisan kai muni musamman kashe mumini annabin Allah babba daga cikin ulul azmi minar rusuli wanda banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim wato da ka ambaci annabi Muhammadu ka ambaci annabi Ibrahim da Nuhu to sai Musa zaka faɗa sai Isa sai Musa Musa ya yi kisan kai cikin kuskure ne fa amma sai da ya gudun hijira na shekara goma ya bar garin su garin kafirai ne masu fir'auna ne masu garin daga nan zaka san rai na dan adam da jinin dan adam wani abu ne muhimmi duk kasar da take wasa da kisan kai to hakika ba ta da gwamnatin kirki duk kasar da take wasa da a kashe mutum a zauna lafiya ba ta da gwamnatin kirki babu abin da tsina na mutane kenan in dai bata tsare rayuka ba babu tsare addini babu tsare rayuka to lallai babban abu ne mutane su kiyaye rayukan ƴan uwansu ƴan adam musamman musulmi mumini kuma da haka Allah yake cewa ba zai yiwu ba ma ai sai ta hanyar kuskure in yi koyi ta hanyar kuskure ga yadda za a yi man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina duk wanda ya faru gare shi to abin da zai fara yi da farko ya ‘yantar da wuyan bauta mumini wuyan bauta mumini a nan da namiji da mace duk ɗaya ne kuma da da yaro da babba duk ɗaya ne amma imam malik ya ce na fi zan mutumin da ya taɓa yin sallah ya taɓa yin azumi amma ko da yaro ne ƙarami shi bawa ɗin ko yaro ne ƙarami in dai iyayensa musulmi ne ko kuma uwarsa musulma ce ko ko ubansa musulmi ne ko ko iyayensa sun mutu kafirai ne amma yana hannun musulmi ne shi bawan dan karamin yaro ne don an fidda shi yayi amma kada ya zama makaho kada ya zama an yanke masa kafafuwa duk guda biyu kada ya zama an yanke masa duk hannaye guda biyu kada kuma ya zama mai ja da gindi to kada ya zama mahaukaci to amma in ido ɗaya ne ko hannu ɗaya ko ƙafa ɗaya wasu mazhabobi za su karɓa mazhabobi wasu ba za su karɓa ba fatariru raqabatin mu'mina fatariru raqabatin mu'mina wadiyatun sannan kuma a kawo diya wadiyatun musallamatun ila ahlihi wannan diya in an karɓo ta za a miƙa ne wajen iyalan mamacin wato magadansa su za a ba su wannan diya su raba yadda suke raba gado kun ji dai mun faɗa muku yadda ake raba gado can baya lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasar diya za a biya bayan an yantar diyan nan haƙƙin mutanen da suka yi asara ne wanda aka musu asaran dan uwansu watakila in sun karbi diyan nan zai dan kwantar musu da zuciyarsu da yake rai tana da madafa akan dukiya mai karfi in sun karbi wannan diya watakila hankali zai kwanta amma shi kuma Allah da aka kashe masa masallacinsa to a mayar masa da wani mutum a gurbinsa a cikin sahu yau dai ba za a gan shi wurin sallah ba don ya mutu ya kashe shi to a nemo wani mutum wanda bauta ta hana shi shiga sahu kullum yana bauta a gona to ya zo ya shigo a yantar da shi ya shigo ya cika wannan gurbin wannan mutum da ya mutu diyan nan tana kamar haka akwai diyar raƙuma raƙumi ɗari wanda ita annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi kisan kai wanda ba wanda zai biya shine waliyin mu duk gabaki da sai ya biya shi ke bayarwa ta zamanin sa raƙumi ɗari ake biya kuma take yake biya amma zamanin sahabbai an samu ittihadi shigar da kuɗi shigar da wasu dabbobi an samu ittihadin mai da abun tsawon shekara uku a zamanin sahabbai musamman sai na umaru to raƙumi ɗari ɗin nan ana yi ana ba da raƙumi ɗari raƙumi ɗari ɗin nan yadda za su zama akwai banatu labunin banatu makabin guda ishirin wato raƙuma mata wanda iyayen suna da ciki a ƙirga guda ishirin sannan banatu labunin ‘ya'yan raƙuma mata wanda iyayensu sun aihu suna shayarwa a samu ishirin sannan a samu banu labuni raƙuma guda ishirin maza wanda iyayen sun aihu sabon aihuwa sannan a samu raƙuma hiƙaƙun wato hiƙa wanda ta isa a yi mata laftu guda ishirin sannan a samu jiza'un wato raƙumi jaza'a wanda ta haura shekara ishirin ta haura shekara biyu ita ce jaza'a to wannan ishirin ishirin din na sau biyar to su ne diya da na na wannan mutum da aka kashe na kadayi din nan to daga diyar raƙuma sai diyan shanu shanu ana biyan saniya mai tan sannan daga diyan shanu sai diyar awaki da tumaki da yake akwai khilafa a cikin ittihadi akwai wanda suka ce akuya dubu akwai wanda suka ce dubu biyu daga diyar awaki da tumaki da awaki da tumaki duk ɗaya ne wato za a iya ba da akuya hamsin tunkiya hamsin alif a har hada da awaki da tumaki duk lissafin su ɗaya ne daga nan kuma sai diyan haɗi wato haɗin riguna ina faɗin na urula ne tukuna diyan haɗin riguna wato fara da baka har guda mai tan wato hulla kenan sannan akwai na zinariya da azurfa zinariya ana biyan dinari dubu wato su ne a wancan zamani su ne kudin sham da iraq sham da masar da morocco da abin da ya yamma wato dinari dubu dinari dubu sannan masu, masu azurfa kuma suna biyan dirhami dubu goma sha biyu amma abu hanifa dubu goma ne su ko su ne kudin iraq da farisa da khurasan wato kasar iraq bagdad kenan da kasar fasha wato wajen wajen su kasar kumeni din nan da khurasan wajen wajen bukhara to haka suke biya kuma yanzu tun da yake sahabbai sun yi ittihadi kowace kasa ga gwargwado yadda za ta biya shine kaman a nan najeriya masu banki sun ce ga yadda ake biyan diya yadda suka samu na bana shine na dubadiyan yadda suka rubuta na bana don fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun wato an kenan karbi mana a naira yadda zai zama ga masu banki da suka fitar Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye kashe musulmi Allah ya kiyaye kisan kai ma duk baki da suka ce yaya iya zai zama dubu ɗari tara ɗari tara
to naira kenan to wannan shine Allah ya kiyaye Allah Allah ya ya kiyaye.
kiyaye Allah ya kiyaye fadiyatun musallamatin alihi illa an yasaddaqu wato wannan diya za a miƙa wa iyalan mamacin ne danginsa magada illa an yasaddaqu ko wannan diya za a raba ta ne fa akan dangin mutumin da ya mutu mutumin da ya mutu danginsa ne za su biya wannan diya mazaje baligai masu hankali masu abin hannu idan an rasa kuma sai baitul mali su za su biya duk abin da yasa Allah Allah mai hikima a, idan an ce mutumin shi zai biya watakila wani wanda bai da komai da ya kisan kai ya za a yi da shi amma tun da aka ce ko kana da dukiya in dai ba itirafi ba ko ganganci ba to su akila su za su biya to anan danginka in suka biya maka wannan abu kai ka ji kunya ka ji zafi danginka sun ji kunya sun ji zafi Na'am.
ba an kulla zumunta tsakanin ku ko yaushe aka tada aka tada magana tsakanin wani da wani akwai zumunta akwai mana da ya kisan kai ba su suka biya ba su suka biya diya ba akwai zumunta kai to kaga wannan ya kulla zumunta kuma ya sa kowa yana tsoron abin kunya kada ka jawo wa danginka abin kunya amma kuma wannan hukunci yana daga cikin hukunce hukunce wanda suke suka saba wa asalin yadda hukunci yake yadda hukunci na asali yake wala taksibu nafsun illa alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra kowa ya jawo wa kansa ya jawo domin wani ba zai dauki laifin wani ba to anan ga wani ya jawo amma ya jawo wa dangi dangi ya jawo wa kuma ba su san hawa ba sauka ba ya ba san hawa da sauka ba ya jawo musu wannan wahala duk dai a kulla zumunta kuma a ji tsoron kisan kai din don saboda magana za ta yadu ne ba a siye kai kisan kai duk danginka sun sha wahala sun biya diya wani zai ji tsoro nan gaba فدية مسلق وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا to za a biya su sai dai in sun ce sun yafe sun yi sadaka sun yafe sa masa sunan sadaka a nan an jawo hankalin dangin ne don su yi sadaka in za su iya su yafe rai din nan su yafe ma diyar su yi sadaka saboda haka aka sa masa sunan sadaka illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina to ubangiji yace kamar an yi tambaya nan idan musulmin danginsa kafirai ne abokan yaƙi ne fa idan an fidda wannan diya mu'mina فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتا فتحرير رقبة مؤمنة أما إن دنجن سدك كافرين ko ba kafiran amana ne ba abinda za a yi yantar da bawa kurun ba wata maganan diya Na'am.
in an fitarwa za a ba danginsa ba musulmi ba ne فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة Na'am.
amma mutumin da aka kashe nan danginsa kafirai ne amma kafiran nan na amana ne na zaman lafiya mu'ahadai ne mun riga mun faɗe su a can baya cewa ga yadda suke ga ma yadda baƙonsu ma wanda ya zauna a cikinsu ga martabarsa to idan a cikin irin waɗannan ne mu'ahadai to fadiyatun musallamatun ila alihi wa tahriru ragabatin mumina Na'am.
wato za a biya diya kuma za a yantar da wuyan bauta su kafiran nan abu kafiran amanan nan za a biya su diyan dan uwansu da aka kashe domin kada ba wannan ya jawo za mu yi shari'a a lahira saboda haka wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan mutumin da aka kashe akwai alkawarin zaman lafiya na yarjejeniya a rubuce tsakaninku fadiyatun musallamatun ila alihi aidiya a ba danginsa wa tariru raqabatin mumina shi kuma Allah a bashi haƙƙinsa a yantar masa da wani bawan mutane ya zo ya zama bawansa cikakke ta sallah da jama'a cikin sahu Na'am.
juma'a ta wajaba a kansa hajji ya wajaba a kansa ya shigo ya cika sahu fata فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله idan mutum bai samu abin da zai fidda diyan nan ba da shi mutum bai samu abin da zai yantar da wuyan bautan nan da shi ba fa siyamu shahrayn mutatabi'aini to sai ya azumin wata biyu a jere azumin wata biyu a jere shine kafarar mutumin da ya kashe mumini a cikin kuskure to a cikin malikiya inda gangan ne babu babu azumi ba yantarwa sai dai in kuskure ne domin ba a faɗe shi ba shafi'awa suka ce ai abin da yasa ba a faɗe shi ba don ya zama balle ne kamar yadda rantsuwan ga musu take za ka yi kafaran rantsuwa amma ban da rantsuwan da gangan kai ka san ƙarya kake da gangan kai rantsuwa to wannan ta fi ƙarfin kafara to haka nan ma inda gangan ake kisan kai in ji malikawa babu kafara fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima idan kuma kisan kai din ya zama an riga an karantar da mu dai yadda annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas a cikin suratul maida a bakara كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى to duk an gaya mana yadda hukunce-hukuncen suke nan kuma ga yadda aka kawo kuma idan mutum ya bugi mace mai ciki sai ta jefar da da abin da yake cikinta amma ta samu lafiya to ita abin da za a biya ta gurratu wato bawa ko baiwa amma ƙarami shi za a biya ta in ko yaron ya fito da rai to diya za a yi da aka buge ta ɗin ta yadda abin da yake cikinta ya zama ɓari to za a biya ta ɗan ƙaramin bawa ko ya ƙaramar baiwa waɗansu sun ce tun da aka ce gurra wai bawan ya zama fari ko ta zama fara aka ce a gurra ɗin nan an mata sunan haka ne a biya matar an waɗansu mazhabobi sun ce wannan fa in an biya ta nata ne ko mijinta ba da rabu a ciki domin an ji mata ciwo ne aka yi mata asara aka ce to ai saboda rai ɗin ne shi yasa za a yi za a yi kamar raba gado ne amma ƴan uwa ba za su shigo ba to haka dai khilafar take a cikin mazhabobi wannan da yake fa siya musharaini mutatabi'aini zai wanda bai samu ba zai azumin kwa wata biyu a jere azumin wata biyu a jere idan mutum ya yi kiuya ya sha ruwa rana ɗaya to sai ya koma tun daga farko amma in mace ce ta yi haila in ta gama haila sai ta tsora amma fa in ta bari ta yi ta tsarkaka tun gabanin assalatu wanda aka saba da shi ta tsarkaka ba ta yi niyan tashi da azumi ba sai ta bari to ya rushe sai ta koma baya amma da haila da jinin biki suna yanke ta tabu'in wannan na wannan na kisan kai din nan aka ce rashin lafiya fa waɗansu suka ce rashin lafiya baya hanawa waɗansu suka ce ai yana hanawa ba ga ba larura ce ba aka ce to ai larura wani tun da aka ce mutabi ai ne ai kamar laruran sallah ne kayi sallah mai raka hudu kayi raka biyu ko raka uku alwaraka ta warware in ka dawo za ka ɗora ne ba larura ce ta sa ba sai ka ɗauko tun daga asali to wannan ɗima tun da aka ce mutabi ai ne ai larura ce sai wurin suka ce to tun da aka sallami mai jinin haila da mai biki shi mara lafiya ai ya kamata shi ma a dube shi in ya samu sauki ya jera daga inda ya samu lafiya ya jera ya cika ta lissafi na kwana 60 taubatan min Allah Allah ya muku wannan sauki ne kuma ya yafe muku wannan kisan kai na kuskure in kun bi wannan hukunci wa kana Allahu aliman hakima hakika Allah yana sane da abin da kowa yake ciki kisan kai din nan inda gangan kai ma ka gaya wa mutane kuskure ne ka kawo karyace karyace Allah ya sani in kuma da gaske ne kuskuren ne ma Allah ya sani hakiman wannan hukunce hukunce da ya ajiye kuma ban da shi ba wanda iya irin wannan hukunci na kiyaye rayuka da kiyaye zuciyoyi da kiyaye zaman lafiya domin wani in an masa kisan kai ko da an ba shi raƙuma ɗari ɗin to hankalinsa dai bai kwanta ba amma dai an samu ya samu sun samu inda za su ɗan dafa hankalinsa ɗan kwanta kaɗan tun da yake a cikin mutane muna ganin wanda zai kai ɗansa ya sayar a yanki ya karɓi kuɗi Allahu akbar tashe in sun irin waɗannan sun karɓi diya ma hankali a kwance to ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما amma fa dukkan wanda ya kuskura ya kashe mumini da gangan to ga abin da zai faru gare shi wannan ayar kuma tana tafi da waɗannan ayoyi amma ta sauka ne akan maqis ibn dababa a Madina wanda aka yi aka kashe masa dan uwansa aka yi ta yawon waye kashe shi aka rasa annabi ya aika wa mutanen anguwar ga maqis an kashe masa wanensa a anguwarku ku yi bincike ku samo mini wanda ya kashe shi a yi masa kisafi in kun bincika ba ku samo ba to ku biya shi diyan ɗan uwansa raƙumi ɗari shikenan sai aka bincika aka bincika ba a samu wanda ya kisan kai din ba sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mun bincika iyakan karfin mu gane wanda ya kashe ba amma yanzu mu koma kan hukunci na biyu din shine tara diya mu kawo mu biya shi sai aka tara diya aka kawo aka biya shi raƙumi ɗari shi maki su dubaba da aka biya shi raƙumi ɗari ya kora raƙuminsa guda ɗari ya shiga daji da su to sai shaidan ya zayyana mace wawan banza kawai raƙumi ɗari a kashe maka ɗan uwanka kaga wanda ya kashe shi wani ne ya kashe shi wani ne ya kashe ɓoye shi aka yi sannan ka shi yana yawo yana jin daɗi an kashe maka ɗan uwan baka ɗan raƙuma ni amfani raƙuman sai ta aiko gaskiya ne zan kashe shi to sai ya kashe wanda ya kashe masa dan uwan sai ya gudu ya koma makka ya ridda a billahi to shine ranar fatu makkata yana daga cikin mutanen da annabi ce duk wanda ya shiga harami ya tsira duk wanda ya shiga gidansa ya rufe ya tsira duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira amma banda wani da wani da wani da wance da wani ya lissafa sai wannan ko kun samu sun tukurkuye kansu a rigan zanin ka'aba a zaro su a kashe su to shi wannan makisu mu dibaba daga zanin ka'aba aka zaro shi aka kashe shi to saboda abin da ya faru domin in mutum ya ya ce ya yafi an maka kisan kai kace ka yafi a baka diya ka karba to magana ta kare ko kuma ka yafi har diya ta kare amma idan mutum ya tayar daga baya ya kashe mutumin da ya masa kisan kai yace ya yafe din nan to shari'a ba za ta bashi dama ba ba wani hukuncin ba da dama shi kam sai kisa domin abun uku ne aka ba mu mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen bani Isra'ilan annabi Musa in an yi kisan kai kisan kai ne kawai ba wata magana mutanen annabi Isa da yake su addinin su an gina shi bisa tausayi ne in mutum ya kisan kai ba a kashe shi sai a ce ai ba za a yi asarar rayuka guda biyu ba a biya diya a sallami wanda ya kisan kai din a maimakon a yi asarar rayuka guda biyu mu kuma sai aka ce halayen mutane hali uku ne mutumin da ba zai huce ba sai an bashi ya kashe ya rama in ba haka aka yi masa ba hankalinsa ba zai kwanta ba akwai wanda zai ce tunda ya asaran dan uwansa a bashi dukiya ya samu inda zai kwantar da hankalinsa akwai kuma wanda zai ce ai kwanansa ya kare Allah zai bani lada na yafe gaba daya to duk hawa uku nan sai aka ba mu mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ga dama wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha an kashe maka ka kashe karama a gaban hukuma amma ba kai ne za ka kashe da kanka ba in ka ga dama kai abu a baka dukiya in ka ga dama kuma ka yafe gaba daya wa man afa wa asla fa ajru ala Allah innahu la yuhibbu zalimin in ka bi ka kashe karama azzalimi za a kashe ka duk inda ka shiga to saboda haka aka saukar da wannan aya wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما اما duk mutumin da ya kuskura ya kashe mumini da gangan wannan bai da wani sakamako sai jahannama kawai fajza'uhu jahannam sakamakon sa jahannam kuma in ya shiga khalidan fiha zai dawoma a cikin jahannama din ba wanda aka taba masa ban tsoro da kurari da da tadidi kamar wanda ya kashe mumini da gangan wa za'u jahannamu khalidan fiha zai dawo ciki wa ghadiba Allahu alaihi Allah kuma ya riga ya fishi da shi wa la'anahu Allah ya la'ance shi wa addalahu azaban Allah ya tana da mata wata irin azaba amma aziman mai girma shi ne ake magana har yanzu tun daga sahabbai har yanzu waɗansu sun ce wanda ya kisan kai da gangar duk yadda ya Allah ba zai masa gafara saboda wannan aya waɗansu kuma suka ce akwai ayoyin mafita ayoyin mafitan akwai ayoyi lalle kan wannan aya ita ce ƙarshen sauka akan ayar ayoyin furkani tsakanin su wata shida in ji zai dubu sabit an saukar da waɗancan allazi la yaqulu ma Allah ilaha akhar wa la yaqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika al-qasama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati yakhlu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa la tubaddilu Allah sayyi'atihim sayyi'atan kana Allah ghafurar rahima can an ce sai wanda ya tuba an faɗi tsafi an faɗi kisan kai da gangan ɗin an faɗi zina an ce duk wanda ya wannan in ya je lahira irin azabar da za a yi masa tana da girman gaske sai aka ce sai dai wanda ya tuba to sai a komo bayan wata shida aka saukar da wannan ba faɗi magana sai wanda ya tuba ɗin ba to shine aka bar abin cikin dim sai dai kame kame kame kamen shine to tun da mai tsafi ya tuba Allah ya yaje masa wannan din ma Allah na da iko yafe masa mai tsafi ma ya tuba an yafe masa balle wannan Allah zai yafe masa in ya ga dama to yadda ake tun zamanin sahabbai akwai khilafa akan wannan kuma akwai hadisai da yawa hadisi na ƙarshe shine wanda na, na zamanin bani Isra'ila wanda manzo Allah ya bada labari akwai wani mutum mai yawan kisan kai ya kashe mutum 99 sai ya zo tambayi malami akwai abin da zan yi Allah ya fice na wanda ya kashe mutum ɗaya ma yaushe za a yafe masa balle wanda ya kashe mutum tisin da tara ba ka da wani hanyar samun gawar ita ta bari in cika ɗari algawa ta malam sai ya kashe shi sai kuma daman tana zuciyarsa dai ya rasa yadda zai shi aka ce ka je wajen malam wane to ya je wajen malam wane din ya masa fatawa ya ce to Allah dai ya yi ba abin da ya gagare shi amma ka yi niyya ka yi hijira ka ce ka ƙaurace wa mugun aiki ka ƙaurace wa mutanen miyagun mutane za ka koma cikin mutanen kirki za ka aikata aikin mutanen kirki ka tuba ka ƙaura in ka koma can kai ta ibada in Allah da Allah zai maka gafara shike na sai haka ya ƙaura ya ɗauki hanya zai tashi daga garin su zai koma garin da ake yawan ibadan Allah don ya zauna da su ya ibada ya bar garin fajirai yana tafiya sai ya mutu a hanya da ya mutu a hanya sai aka ce shi kenan ai bai je garin da zai kai ba sai aka ce ah to malaku zo su auna shin garin da ya fito da garin da za shi ina ne ya fi nisa sai aka zo aka auna aka tadda garin da ya fito da garin da za shi duk daidai nisan yake amma haƙarƙarinsa yana kwance ne ta wurin da za shi sai aka ce to shi kenan ku mala'ikun azaba ku je an sallame ku mala'ikun rahama ku karbe shi naku ne Allahu akbar saboda haka Allah yana da yalwa inna rabbaka wasi'ul maghfira inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah yana da yalwan gafara kuma kar aji yana da yalwan gafara ina ce za nuna masa za nuna masa rashin tsoro ba zai yarda da wannan ba akwai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah duk abin da kai masa in ka mutu zai maka gafara in ya ga dama ko baka tuba ba amma banda kafiri kafiri kam yaji lahira ba tuba babu sauran gafara to kisan kai ko ba kafirci bane kabaira daga cikin manyan kabairori Allah kiyaye mu ومن يكفر منه متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا wannan ita ce ayar ta Usama ibn Zaid din da Abu Darda'i wanda suka samu mutum kafirai ɗan uwansa suka gudu shi ko ya dogara shi musulmi ne ɗan uwansa musulmi ne suka zo ba zai gudu ba ina ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha da antum makinsa la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka zo kace kai ya kake kai ma kafirin ne ɗan uwansu dan dai kaga ba yadda zaka yi ka tsira ne sai ha sai ya kashe shi a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kira shi shi a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yanzu kashe shi kai bayan ko kaji ya faɗi la ilaha illallah da kunnan ka kaji wannan yace ma qalaha illa taqiyatan ya rasulullah bai faɗa don Allah ba don tsoro ya faɗa ya ga dai ƙarfi ya ƙare ga makami yace a qataltahu ba da an qala la ilaha illa Allah shin abu da nake tambaya tukuna shin bayan ka ji la ilaha illa Allah ne ka kashe shi yace bai faɗa ba sai saboda tsoro tsoron makami ya rasul yace to wai ka fasa zuciyarsa ne ka gano halla fakakta an qalbihi fara'aita zalik halla shirakta an kalbi far'aita zalik ka fasa zuciyarsa ne kaga la ilaha illallah nas a baki take bata kai zuciya ba ita istighfar li ya rasulullah yanzu kan manzo Allah sai ka nema mini gafara jani ina ina inna ne ba maka gafara ya zai la ilaha illallah nas kai ne ka faɗa ka zama musulmi kazalika kuntum min qablu kai ma aida kafirin ne ka zama musulmi saboda me ta wace hanya ba ta faɗin la ilaha illallah ba to duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace masa kafiri fa huwa ka qatlihi kaman ya kashe mumini da gangan ne man qala li akhihi ya kafiru faqad ba biha aduhuma wa man qala li akhihi ya kafiru fa huwa ka qatlihi duk wanda yace wa musulmi kafiri take dayan su ya zama kafiri duk wanda yace wa dan uwansa musulmi kafiri kaman ya kashe shi har wani sahabi ya tambayi manzon Allah ce ya rasulullahi kafiri ne ina yaƙi da shi sai ya sare mini hannu hannun hagu na ɗaga zan sare masa hannu sai ce la ilaha illallah la ya zan yace karka yadda in ka sare masa hannunsa ka koma inda ya fito
la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar ya kace sare maka hannu hannunka ya faɗi ba ka ɗaga za ka rama sai la ilaha illallah to shikenan ya tsira jininsa ya tsira ya zama musulmi mutane su kiyaye irin abin da aka kawo mana da kasar waje din nan na raba kan musulmi ana biyan wasu kuɗi suna suna kafirta musulmi da gangan ka ji musulmi ya faɗi la ilaha illallah ya faɗi la ya fi sau dubu ɗari nawa amma ga wani kafir yau ya zo ya ce la ilaha sau ɗaya ka ce ka yadda zama musulmi a shin la ilaha illallah daban ne zan mu imita mutum ne mai sallah kamsu salawatu kullum watakila ma ya haddace qur'ani akramakallah kuma yana faɗi la ilaha kullum amma ka ce kafiri ne ga kafirin na gasken wanda in ka ce masa kafiri jiya ba zai mutu ba yau ya zo ka ce ya faɗi la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah ka ce muhammadu rasulullah ce muhammadu shi kenan ka zo musulmi a to ni ba mai yi da yawa yana ne haka kawai kafirai su shirya muku abu ku zo kuna kafirta iyayenku da ƴan uwanku don neman ɗan taro ba jama'a in dai la ilaha illallah na bata mai da ni musulmi ba da nake yinta dubbai wannan ko wanda ya faɗa sau ɗaya bai zama musulmi shi ma to a batu nuna ba da kitabi wa takfuruna ba qur'ani bai yarda ayi imani da da gefe a bar gefe in dai ka yarda la ilaha illallah guda ɗaya ta mai da kafiri musulmi baka da iko ko ga musulmi faɗin la ilaha illallah kace masa mushriki in ka faɗa ka kafirci alqur'ani alkurani na cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din kafirai abokan yaki in sun ce sun tuba sun yi sallah sun bada zakka shikenan sun zo yan uwanku cikin addini alkurani na cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din duk wanda ya tuba yayi zakka yayi sallah yayi zakka ya zama dan uwanka cikin addini fa kallu sabilan karbu da hanyar yakin sa jama'a musulmi don Allah don annabi a tashi daga wannan irin bacci ko kuma a watsake da wannan irin shegiyar giya da aka kawo da kasar waje aka shayar da musulmi suna raba masallaci suna kafirta iyayen su kamun su kafirta iyayen wani suna kafirta yan uwan su kamun su kafirta yan uwan wani su kafirce wa Allah su ce ba su yarda da Qur'ani da hadisi ba domin duk wanda bai yarda da musulmi musulmi ne ba in ka ce mushriki ne sai a tambaye ka mushrikai suna da dodanni su wannan mushrikai mai sunan dodonsu yahusu ne ko yahuku ne ko ko ko nasru ne ko ko latu ne ko uzza ne dole ne a samu mushriki da dodonsa da sunansa in ka ce ai suna bin shehun su ne ka ce a to madalla kai ba ka da malami wanda ya karantar da kai fatiha da surori da sallah kai ma wannan malami shine shehunka kai ma dodonka kenan ai kai ma kana shiga masallaci kace nayi niyyan bin liman Allahu akbar a mazhabar ka ka zama mushriki kenan don ka yi niyyan bin liman in ko baka yi niyyan bin sa ba baka yi juma'a ba baka yi jam'i ba jinin ka ya halatta to don Allah don annabi jama'an musulmi a gane sharrin da makiya suka kawo mana suka ware waɗansu jahilan mu da sauran yara marasa kunya suka naɗa su waje da suka ce ku rabu da sauran musulmi ku ce musu kafirai don mu ba ku kuɗi don ku haɗa faɗa don kar a zauna lafiya don kar a haɗa kai ta inda la ilaha illallah guda ɗaya za ta mai da kafiri musulmi yaya wanda ya iya sallah yake yin ta kullum yana faɗin la ilaha dubbai Allah yana ce kullu kafiran la'allakum tuflihuna ku kuna ce kullu kafiran la'allakum tahtaduna وذكر الله كثيرا لعلكم تكفرون Allah ya ce wa zikrullahi kaseeran la'allakum tuflihun ku zikirin Allah da yawa don ku samu babban rabo ku ko kuna ce ku zikirin Allah da yawa ku zama kafirai la ilaha illallah akramakallah kadhalika kuntum min qablu fa banna Allahu alaykum fatabayyanu ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'minan tabtaguna arad al-hayati ad-dunya fa inda Allahi maghanimu kaseera كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا يدا اكاي kenan dai Usama ibn Zaid masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah wanda in abu ya gagara ma shi ake aika ya je ya ba manzon Allah hakuri saboda samun shiga wajen manzon Allah amma kun ji yadda yayi annabi yana nema ya kashe shi ba don wannan aya ta hukuncin kisan kai a cikin kuskure ba to a mai da hankali to sai aka yi diya biyar wannan mutumin magana ta wuce ya yantar da bawa saboda ya yi tirafi shi ya biya diya ya yi lalina amanu idza darabtum fi sabilillah ya ku mun in tafiya ta dauke kun yi tafiya ko tafiyan yaki ne ko tafiyan fatauci ne ko kowace irin tafiya ne a wurin tafiya ake samun rikici kake gamuwa da mutum baka san wani iri ne ba to musulunci ya riga ya sa alamomi tunda ya riga ya ce muku wai za ku yi tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha musulmi dai da ya ga mutun ya ce assalamu alaikum shi halin musulmi ne ko ba halin sa bane alaman sa ne sai saboda haka Allah ya ce ko a wurin bakunta da ka gamu da mutun da ya ce maka assalamu alaikum shikenan ka dauke shi musulmi ka bar abin da yake kunshi ba wai la ilaha illallah ko sallah ba da ya ce assalamu alaikum ku ji karatun qur'anin fa qur'anin ne fa ake fasarawa idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ku yi bincike da kyau wala ta kunu liman alqa ilaikum salama lasta mu'minan duk wanda yace ma jefa maka kalmar gaisuwa assalamu alaikum kar ka ce masa kai kai kake kai ba musulmi bane kai kake kai ba musulmi bane Allah ya hana ayi haka to wanda ya ce assalamu alaikum din ya faɗi la ilaha illallah din ya yi sallah ya yi zakka ka kashe masa kafi ka ce masa kafiri shin ka yarda da alqur'anin kuwa ai bai wanda haka bai yarda da alqur'ani ba saboda haka annabi yace man qala yaqi ya kafiru faqad ba biya ahaduhuma duk musulmin da yake cewa musulmi dan wasa kafiri alhali ko dan uwan nasa ba kafiri bane to ya kafirce alqur'ani da hadisi fa inda allahi maghanimu kaseera wala taqulu man qala ilaykum salama asta mu'minan kar ku ga wanda ya muku sallama ƙarya kake kai ba musulmi bane tabtaguna ardul hayati dunya saboda neman dukiyar duniya dan albashin da ake biyan ku na wata wata saboda albashin da ake biyan ku na wata wata ko ku yan dabbobinsa shi yasa za ku ce masa kafiri to kar ku yadda ku yi haka tabtaguna ardul hayati dunya fa inda allahi maghanimu kaseera Allah ya da ganima da yawa kada ku biye wa duniya ku kafirce masa fa inda allahi maghanimu kaseera kazalika kuntum min qablu kuma ai da kafiran ne fadin la ilaha illallah shi ya mai da ku musulmi fa tabayyanu ku yi bincike ban Allah kada ku jefa yan uwanku musulmi kalmar kafiri ko mushriki kazalika kuntum min qablu tabayyanu kazalika kuntum min qablu fatabayyanu manallahu alaikum kazalika kuntum min qablu manallahu alaikum fatabayyanu inna allaha kana bima ta'maluna khabira haka kuke da kuma kafiran ne Allah ya muku ni'ima kuka faɗi la ilaha illallah kuka zama musulmi to saboda haka kar ku faɗa wa wanda ya muku sallama ma kafiri balle wanda ya salla faɗi la ilaha illallah inna allaha sani Allah kana kana bima ta'maluna khabira yana sane da abin da duk kuke aikatawa duk inda ka ɓoye kai wani abu ko ka faɗi wani abu Allah yana sane da shi akram
إلى عبد الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الشباب العظيم بالله أريد منك أن تصلي إلى خاتم الفاضل
wato wai wannan yana tambaya wai wanda ya ce wanda ya ga musulmi ya ce masa kafiri a cikin kuskure menene hukuncinsa allazi qatala musliman khata eh allazi qatala musliman khata qatala kafira ra'ibin la siyam alayhi qatala yace wannan amma bainahu wa bain Allah amma bainahu wa bain Allah la shay wa bainahu wa bain hukuma wa bain ali zalika ar-rajul قال هلا مثلا
bayan gaisuwa da fatan alheri daga jama'ar gefu zuwa ga ce bayan gaisuwa da fatan alheri mana so shehu mai mana addu'a Allah ya lafiya na gode mutanen gezo Allah ya saka muku da alheri Allah ya kai ku lafiya kamar yadda kuka saba Allah ya saka muku da alheri Allah ya kara muku albarka da arziki bismillah zuwa ga shehu zuwa ga yawa sai jinkiri bayan gaisuwa ni ne dai babana ina ni in shaida akan abin da ban sani ba kuma shi ma da kansa bai sai da abin yake ba kuma sai da dai ba ta gaskiya ba ne saboda haka sai na fi yadda da wannan shaida saboda aya da gani alqur'ani sun fi zai aya da rika da biyar wannan nayi wa mutunci zai fi ko kuwa la da asali makhluqin fi ma fi fil khaliq manzo Allah yana fadin kaba'ira yana fadin kaba'ira yana kwance da yazo kan shaidar zur sai da ya tashi yace ala wa shaharatu zur ala wa shaharatu zur ala wa shaharatu zur wai babban kaba'ira babu kamar shaidar zur babban kaba'ira babu kamar shaidar zur domin tana rushe musulunci ne ita shaidar zur tana rushe zaman lafiya shi dai mutum bai laifi ba don ya saba wa ubansa ya bi umarnin Allah
ana zuwa gare ka bayan dai zuwa ga alfan alheri ina fata kawai ya warware mini wannan ciki da dalili To.
wannan ya warware wa ake cewa ya gani an rubuta a masallacin madina Hmm.
duk wanda ya sallah a gaban imam ba shi da sallah mutum a masallacin madina wannan kawai ya tsaya a kan ko ina ina fata kawai ya warware mini wannan a wannan ijtihadi ne na hanafiya ijtihadi ne na hanafiya babu shi a cikin malikiya da sauran mazhabobi na'am kuma mazhabar malikiya a madinan aka fare ta bai daga cikin mazhabar malikiya wanda ya sallah a gaban liman ba shi da sallah a ko sahunka yana gaba da sahun liman ne wato in wannan abu da ya zama gaskiya to kenan in mun kasa mutanen harami kashi kashi hudu kashi uku kadai suke da sallah kashi ɗaya bai da sallah akram domin mun kasa kashi hudu mu ce kashi ɗaya na bayansa rabin kashi na dauransa rabin kashi na dauransa sauran kashi na gabansa to wannan kashi ba su da sallah kenan a haji wannan aka ga ba zai bai aunu ba da malamai sun yi magana a kai tuntuni
wani sai ya kudu suka ne ya dari a yi kasu masu ahari su suke ba su lafiya suna da kuma Allah ba ta lafiya Amin.
Allah ba mu rasa lafiya mu duka lafiya barka na sallallahu alaihi wasallam amin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya dauka musulunci Allah ta mutum masu taimakon addini Allah ta mutum masu taimakon addini Allah ya tsaya mana albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi addu'a mu da addu'a waɗanda muke musu addu'a Allah ya kiyaye dukkan bala'o'i Allah ya saukar da albarka a Najeriya Allah ya ji kan mu jikin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah ya saka shi wannan mu da alheri Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattun barka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu duk gaba ke da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت